بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin hikimar sa ya kara hada mu a daidai wannan rana na asabar 14 ga watan Muharram 1446 wanda ya daidai ga 20 ga watan Julai 2024 a wannan majalisi namu na umdatul ahkam na al-hafiz al-allama abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi idan ba manta ba har yanzu muna nan a karkashin hadisi na salama ibn al-aqwa da yake magana akan ɗaya daga cikin lokuta na lokuta guda biyu na sallan juma'a mun yi magana akan lokacin juma'a na bayan zawali muke magana kuma a hadisai da suke nuna halaccin sallan juma'a kafin zawali da hantsi ko kuma ma har zuwa lokacin da zama rana ta kai tsakiya ba ta riga ta zamu daga tsakiya ba akwai kamushe karatu akwai akwai wani wannan gyara da zamu yi wata sati mun yi magana akan muna kafa hujja da cewa malikawa suna cewa ba za su yi amfani da hadisin ibn sidan ba amma kuma suna kafa hujja da hadisi na abdullahi ibn abi salifin kamar ibn abdulbar shi yana kafa shi ma yana hujja da wannan hadisi kuma yana kaban karfaman hadisin duk da abdullahi ibn abi salifin shi ma ta fuskan martaba ta ilimin wankewa da kuma baci shi ma dai ba ne sai yake da shi ibn sidan ba illa ya kare ce ya tunkuda hadisin ibn sidan saboda akwai nakara kuma mana karan nan muka ce a babu ita in an duba da cewa akwai sauran hadisai ko akare da suke yi mashi ba ibn sida shaida hadisin ma'awi bin abi sufyan hadisin abdullahi dan mas'ud hadisin abba duk suna masa shaida wanda aka shi ne kare ta da wannan hadisin ba to anan sai mai magana kuma akan cewa kuma akwai ruwaya na wani malami abdurrahman ibn aflah maula abi ayyub al-ansari wanda malik ya ruwaya ta hanyarsa shi na ce malamin malik ba amma ba malamin malik ba ne shi malamin malamin malik ne shi yana ruwaya ne daga wanda ke ruwaya daga wajensa shi ne abu nabar salim ibn abi umayya abin nabar salim ibn abi umayya al-madani shi kuma malik yake ruwaya daga wannan salim abu nabar shi kuma abu nabar yana ruwaya daga to shi wannan abdurrahman ibn afla ba a gama tantance adalcinsa ba wa kusan wato lokaci ya yi kusa kwarai daga gaske hayar raba ya sibice ma mutane ba a san ba a kawai tantance mutumin cikakken adalci da ba a game da sha'anin ruwaya illa iya kare mashahuri ne a lokacin tabi'ai mashahuri ne amma kuma dai ba a tantance kuma cewa bai da ruwaya da yawa akwai jikarsa muhammad ibn kathir ibn afla nake tsammani daga cikin wasu daga cikin shura da suke mu da suke sharhi mu ba sai suka tafi akan cewa shi wannan jikan nasa ne wannan kuma ba daidai ne ba kuskure ne wannan Abdulrahman ibn Abla shi babban malami ne ya daga lokacin su Sa'id ibn Musayyib ne to malik yana ruwaya daga wannan bawa Allah tare da cewa kuma wasu daga cikin malikawa suna tabbatar da hadisin a karansa da yake rawaitowa a cikin muwatta da ake rawaitowa ta hanyar sa a muwatta to shi ma hanyoyin da ake bi wajen a karfafa ruwayarsa ai bata gaza hanyoyin ibn Sinan ba su da suke shawara ke amfani da hadisi ibn sinan ba saboda shi ma yanda ake wasu ke tabbatar da gaskiyarsa shine wato akwai wasu daga cikin malaman tabi'ai irin sa'id ibn musayyib da urwa ibn zubayr da ibrahim ibn talha sun taba aika shi wajen abdullahi da umar sun taba aika shi wajen abdullahi da umar akan salatul wusta har suka tantama amsan da aka ba su sai suka koma suka ji kuma amsan yanda kuma ya bayar kaga wannan ya nuna cewa mashahuri ne shahararre ne a lokacin su kuma mutum ne wanda yake a mutunci a labari to kaga wanda zai wanda zai yi hujja da wannan wajen kafa kafa mutane hujja akan gaskiyarsa to bal wannan wannan ke na kawai wato kaga wani dan haske ne aka samu balle kuma ibnu sidan ake da ruwayoyi kuma ruwaita masu karfi da suke da ruwaya a wajensa kaga shi cancanta a karbi hadisinsa saboda haka abdurrahman ibn abla ba malami ne imam malik ba a malamin malamin sani yau sha Allah abu da zamu zamu magana akai shine akwai hadisi na aka yi mu'az ibn jabal da suke kawowa su masu cewa bala'i hujja da bala'i kafin sallar juma'a kafin hatsi kafin zawali ba da hatsi ba suna cewa to ai wata akwai alamar sabon sabon masu sabani wasu suna hanawa kaga idan aka ce sahabi sai sabani kaga huda da kai saboda hujjan wani sahabi baya zama hujja magana wani wata wani sahabi baya zama hujja akan magana wani sahabi inda suka sabani shikenan kawai sai da a koma alkitabu da sunna dama abin da ake son lokacin da ya zama hujja shine in suka ijma'i to shine kuma su kuma masu cewa za a yi sallar juma'a da hantsi suke cewa ijma'i sahabbai ne to shine suke kokarin kawo wannan asari don da cewa ba ijma'i bane to za mu karanta akan cewa wannan asali shi suke kawo shi ba kansa babu hujja a kansa ta fuskar inganci da kuma ta fuskar ma'ana duka guda biyu a wannan hadisi na mu'az ibn jabal abdurrazzaq sanani ya fitar da shi da shi da abdullahi ibn abi shayba a cikin musannaf din su dukkan su suna fitarwa ta hanyar sufyan ibn uyayna suna fitarwa daga sufyan ibn uyayna daga amr bin dinar al-makki daga yusuf ibn mahak al-farisi al-makki qala yusuf ibn mahad yake cewa lafazin abdurrazzaq ban kawo karima mu'ad bin jabal min ash-sham mu'ad bin jabal ya zo daga sham kusan mu'ad bin jabal lokacin lokacin sa Abubakar Siddiq da lokacin Umar a sham ya rayu kuma nan ma ya rasu lokacin ta'awun amwas lokacin sai na Umar to shine sai kita aka cewa ya zo maka daga sham din fa wajada ahla makkah yusalluna fil hijri sai ya sami mutanen maka suna yin sallan juma'a a alhijar alhijar wannan farfajiya na na ka'aba bangaren wanda ke gefen gefen wato shamu inda ake cewa annabi akwai kabarin annabi isma'il da kuma mahaifiyarsa a haja to an ce cewa da ya zo sai sami su suna yin sallan juma'a a wannan farfajiya din a kana hahum an yusallu hatta tafi alka'aba min wajha sai ya hana su su yi sallah na juma'a din har sai wato irwan ka'aba ta karkata daga daga daga mafuskanta zuwa ɗayan ɗayan kishiyan mafuskantar nata wato kaga tunda ai idan wato abin ya bige ta inuwa ya bige ya bige ka'aba to za ta kalla yamma to yace kar ki sallah sai ta karkata karkata ta juya baya kaga lokacin zawali kenan eh wa zalika zawal shi ce kaga wannan zawali kenan wannan zawali kenan to wannan asali da suke kawowa suna kawo abin cewa kaga abin ya hana su to kuma wannan kaga asalin aka yi bincike sosai aka yi nazari sosai kaga babu hujja na farko akwai magana kan ingancinsa akwai alinkufa akwai dacewa ta fuskar isnadi a tsakanin yusuf ibn mahaka al-farisi al-makki da kuma mu'adh ibn jabal mu'adh ibn jabal ya rasu shekara sha bakwai bayan hijira lokacin sai na umar a ba'una abawas saboda haka shi kuma yusuf ibn ma'aka yana daga cikin wato tsariku ne na abba abba shi kasa an haife shi malamin sayyidina usman ne shi ma yusuf ibn ma'aka yana daga cikin tsariku waɗannan wannan malamin ne abba ibn abba ibn abi rabah al-makki kada kaga tsakanin su ma da rasuwar ma wato mu'adh bin jabal akwai akwai tazara da yawa amintacce ne amma kuma akwai tazara da yawa akwai da ya ba shi labari to ko kamar da aka sani a kaida da ilimin hadisi ba a karban ba ba da ta aikutar irin wannan baya ba hujjar ita ya ce shi ya faɗa sai an ji waye abin ɗinsa wanda muka isnadi kenan sannan muka kaddara muka ce kodai wani ya shahara ne a lokacin shine yake bada labari to in muka ce wa ya inganta a to kaga wannan dalili ne akan cewa ma ya ma shahara ma suna yin sallan kafin zawadi kenan a baka a lokacin idan an fahimci tun da dai har ya sami suna yin wani abu ne kishiyar abin da ya yi wa da umarni ya ce shi gyara kawo to kaga ya ci har cewa mutanen maka masu su kafin ma yanzu to su fa suna yin sallar juma'a ne kafin zawali ma ko kuma ko da ba suna yin jama'a amma dai suna yi tunda har gashi ya zo ya cin da haka saboda in haka wannan alhijir din alhijir kamar da muka ce aka faɗa kada yana bangaren wato sham bangaren sham daga yamma to kaga idan suka yi juma'a ka'aba zai zama lokacin ka'aba ba ta riga ta karya baya ba mu daga ta karya baya ta ga wani kafin zawali ne in ta daga ta karya baya ta kuma kaga lokacin ayi zawali ne sai haka sai ya zama a nan inda babu wanda ne da yake da cewa ya hana saboda wata sunna ce ya hana sai saboda wata maslaha wannan shi ne ba abin da gani ya hana su ne saboda wata maslaha me ya maslaha daga cikin wata kila saboda tsahir ta masu zuwa daga nesa masu zuwa daga nesa ko kuma wato a tsahir ta wanda suke a masu sana'o'i ko matalauta wanda ba su da kayan da za su suna bukatar sai sun yi wanka su gyara su wanke kayan su yi waye yace wani zama shi ya fi zama gani amma ba ya don ya haramta haka ba kuma akwai akwai abin da zai ƙara nuna maka wannan fasara abin da zai nuna maka wannan fasara tana dai a maka aka yi to amma akwai akwai ibn abi rabah abu abin abi rabah ruwa tana cikin musannaf na abdurrazzaq as-sanani ibn jurayj ibn jurayj abdul malik ibn abd ibn jurayj ya rawaito daga aba cewa aba yana cewa idza kanat qaryatun ghayra zami'a lam yanbaghi lam yanbaghi lahum an yusallu al-jum'ata ta tazigha shams idan wato gari ba ta zama wato ta tattara mutane yadda ake bukata da juma'a ba to ya kama bai kamata su gaggawan yin sallar juma'a ba ta ta ziga shamsu hasira ta yi zawali wa ya tafi ulfai o buhuri ina irin hasira zama wato an sami irwa na ga eh to kaga wannan ai kaga shi da maslahan da shi mu'adh ke magana wanda kila shi ma ba ya samu ne da ba na fitawa ta mu'adh bin jabal ya samu wannan fitawa din da cewa in yalma akwai wato da suke rasa sallah to saboda maslahan masallata wanda kuma haka wannan abin la'akari ne saboda maslahan masallata to a bari saboda kowa da kowa zai samu kamar da aka sani akwai wanda zai zo daga nesa akwai masu sana'o'i akwai kuma fakirai akwai kuma wanda kuma shi ma sai ya ma wanke mata kansa da zai zo ko abin da kama da wannan wanda kila shi abin da yake magana shi da kansa dinga yawaita haka ko abin da kansa dinga yawaita wannan zama shi ne aikin su na yau da gobe a su dinga ba da tsari ta mutane suna ba su dama to kaga in ko haka ne to kaga babu hujja hadisin kenan kaga ta fuska guda biyu ta fuskar ma'ana dai akwai ihtimali ta fuska kuma ma islahi to bai bata mata zuwa ga shi kashi mu'adh bin jabal din ba sana ko ta wanne iri guda biyu ka muka bi to babu babu hujja ba wannan dai zaka san wato za ka tabbatar da maganar da muka faɗa cewa ba a san wani wanda ya saba daga cikin sahabbai ba cewa sallan juma'a ana yi ta kafa zawali da hantsi har zuwa lokacin kafa zawali ba san wanda ya saba a wannan ba a wannan maganar ba wannan shi ne mutawa na Abubakar Siddiq ya fita ta Umar shi da Allah ya kirtar da Ibn Mas'ud da Muawiya akwai akarin Ali bin Abi Talib akwai akarin Ammar ibn Yasir da na yi kan babu ba sai na kawo sau da kan na ga na jamu da yawa to amma saboda wani maslaha sai na ga ya kamata a kawo musamman akarin Ammar bin Yasir saboda zai taimake mu wajen tarjihi wanne falala bai akarin na guda biyu zai taimake mu wajen tarjihi sai da zan fara kawo kuma ba gida kawai kada mu kada mu ihala ce a ji a duba kaza kaza kaza kaza sannan kuma kaga wannan shine fatawa na Abba ibn Abi Rabah shine fatawa na Mujahid Abba kuma yake yi kake wani ga wasu daga cikin sahabbai kaga wannan magana ce wanda yake ba Imam Ahmad kadai ya kade ta da ita bayan haka ne kamar da suke faɗa su Qadi Iyad ibn Abd al-Barr ibn al-Arabi sai Imam an-Nawawi suna kokarin cewa to Ahmad ki kadai ya fadare to ba ki kadai ya fadare ba da ba dai akwai abokin sa Isa ibn Rawiya kuma akwai wanda suke da akwai abubakar ibn abi shayba da yake da fahimtar ce wasu daga cikin akarai da muka kawo shi ma fahimtar cewa an yi shi ne kafin zawali akwai wannan sai aka haka ba magana ina cewa wani malami guda ɗaya ba shi yasa ibn zubair hanbali yake faɗa cikin fathul bari kamar da sani akwai ibn hajar ya da fathul bari to gabanin sa ibn zubair ya fara da littafin sa masa suna fathul bari inda ba samu cikakken ta ba amma an samu littafin wasu daga ciki kuma littafi ne mai kyan gaske يكتب كل ما يستدل به من قال من قال بمنع إقامة الجمعة yace duk wanda duk abin da ake wato wanda ke wanda ke cewa ba za a yi sallar juma'a ba kafin zawali yake kafa hujja da shi laita nasu sarihan fi qawlihi ba nasu na sarihi daga magana ba Allah bai ce kar a yi ba a samu wannan nasin ba wa ina ma yadullu ala jawazi iqamati aljum'ati ba'da zawal duk nasin da suke kawowa da su imamu bukhari su waye suna kawo nassi ne da yake nuna halaccin yin juma'a bayan zawali aw ala istihbabi ko akan musahabbacin yin shi da zawali bayan zawali ne amma man ya kamata ya fala qablahu fala amma a ce wanda yana hana kar ai sallar juma'a kafin zawali to wannan ba nassi da ke nuna haka ibn Rajab al-Hanbali bal qa'il bi iqamatiha qabla az-zawali wanda ke cewa ayi ta kafin zawali yaqulu bi jami'il adilla shi hadisin hadisan ne duka tara ya yi da su ويجمع كل ويجمع كلها ولا يرد من ولا يرد منها شيئا yana aiki da hadisan da duka ya tara su waje guda ɗaya aiki da su kuma bai tunkuɗa ɗaya daga ciki ba shi kuma wanda ke da aiki da gaba ɗaya kawai kaga ya tunkuɗa akarai na wanda zai ce a yi shi kafin zawal to kuma za ka da su ya za ka da su tunda dai abin in in abin su samu ne kaga shi ma wani zai yi amfani da wancan ne bar wancan to amma in ka tara su duka guda biyu to kuma kaga ka sunna kenan kamar yadda kuka sani ai akwai zikirai ya bambanta yau ba zala ya wannan kuma ya wannan adadin istifta ya bambanta yau ba zala ya wannan kuma ya wancan don haka haka ake yi na sunna haka ta zo an samu lokaci da guda biyu wannan kawai shi ke nan abin da ya kamata a fahimta bari in karanta mana bari karanta mana akali na Ali bin Abi Talib da kuma Ammar bin Yasir wanda nace zai taimake mu wajen mu fahimci menene falla a wannan wannan sunnan guda biyu da ake da shi daga dai sunna ne daga sunnoni ne guda biyu da suka tabbata gaba a yi sallallahu alaihi wasallam sabai ba sa bid'a in ka ji sahabi wa da yayi wa da yayi wa da yayi tabbas la budda ka iya rantsewa ma ko ka fara ba ka yi cewa daga ba aka samu wannan to da wannan ibada ce da take hankali ba zai shiga ciki ba ka sa wa ka ba da wani lokaci na wata ibada hankali ma ba zai shiga ciki ba dole sai ka jira nasi asarin ali bin abi talib abdurrazzaq as-sanani ya fitar daga qais ibn rabi' al-asadi ibn abi shayba shi ma ya fitar ta hanyar ali ibn musir al-kufi wanda shi wannan tuka ne dukkan su qais da ibn musir suna fitarwa daga suna rawaitowa daga isma'il ibn sumai الحنفي كما يدعى الرزاق يتي عن أبي ربيع دك أبو ربيع قال يتي كنا نصلي من كثر تقول هاي صلى لدماء لفظ لفظ وتو قيس ما لما عبد الله يتي كنا نجمع من كثر تقول هاي صلى الجمعة ما علي ما علي الجمعة من هاي صلى الجمعة هذا علي فأحيانا نجد قيئا وأحيانا لا نجده wani lokaci idan an gama sallar sai mu samu inuwa na fayi fayi kamar da na fada shine inuwan bayan gaba ne wani lokaci kuma sai a ga wasan da ba samu ba wannan isnadin sa hasan ne isnadin hasan ne wanda yake saboda isma'il ibn sumay al-hanafi al-kufi shi saduqun wasu daga cikin malamai ma suna ganin hadisin da zai iya kai hadisi fiqa ya zama dai da akwai yar magana kansa sannan kuma malamin sa Abu Razin wasu daga cikin malamai suna da sabani akan cewa saboda an sami wasu sunaye guda uku na malamai dukkan su Abu Razin kuma suna dangantuwa zuwa ga al'asari abu da zai al'asari guda biyu shi ne manya ɗaya kuma wani kanin su ne akwai wanda yake abu da zai da yake ruwa daga sayi ibn jubai wannan kanin su ne sosai to amma akwai abu da zai wani wanda ya rasu a garin masara to shi wannan ba shi bane kamar yadda ibn rajab da sauran malamai suka faɗa wannan abu da zai sunansa mas'ud ibn malik kamar yadda da yawa daga cikin malamai irin su abu hatim abu zura ahmad al-ijli yaqub ibn bishayba suka rinda suka ce wannan bai ruwaya daga ali shine mas'ud ibn malik shi kuma wannan fika ne amintacce ne malamai sun wafaka shi imamu ahmad abu zura al-ijli al-fasawi da ibn hibban duka sun sun sun wafaka shi saboda haka wannan akari kaga akari ne kyakkyawa akari ne jarare daga ali ibn abi talib abu razin sunansa mas'ud ibn malik yake rikuwa cewa yayi sallah bayan ali wani lokaci sai sami inuwa na fai'i wani lokaci ba za su samu ba to kaga wannan zai abin da zai baka shine zan fara komawa fasarin da muka yi hadisin Salma bin Al-Aqwa za ku tuna idan abin da yake korewa shine isasshen irwa to kaga wannan sai zama wato abin da yake magana shine an yi sallar da wuri har ya zama wato yanayin garin su bai ba da irwa ba sai an je wurin babban garu to amma kai kuma ta hadisin Salma bin Al-Aqwa muna da karina ne yasa muka wannan fasara cewa laifin laifin ne billin lasta billin bihi ba wato garu bai yi inuwa yadda yadda zai bamu inuwa isa shi da zai yi sabi amma haka da babu sannan kaga idan muka yi ta ihtimali ka ga ihtimali ne kawai probability ne kawai ba wani abu wanda wani obatu ne ne yadda kada zuwa ra'ayin wani zai iya ɗauka da wani ra'ayin da yake kishantar naka sannan kuma zai iya ɗaukar cewa abin da yake magana shi da babu ma inuwa ne baki da musamman idan muka lura da lafazin fayu fayu yana magana inuwa na bayan zawadi to wannan kuma gaskiya ya fi fitowa fili a ce fa ahyana najidu fa wa ahyana la najidu cewa yana maganan wato inuwa ne na bayan zawali wani lokaci an gama an gama kafin zawali wani lokaci kuma a gama sallar kuma kafin zawali baki da to kaga wani ayan da cewa ta ai sallar ne ko kafin zawali eh ne an gama a yace kuma sai muka biya muka ce mun gama mun zawali ba wani lokaci mun gama samu to ko da wani ce an same ta na idarwa ake magana ba kafin ita ba tunda ana ta tawon mata yi zawali kuma da zawali ba kafin ita yana yana cewa an yi shi da kafin zawali sannan a dai kowane hali muka faɗa to abin da zai nuna maka dai shine dai wannan abin shahararren abu ne a wajen sahabbai suna yi saboda kamar ya ce ne wani lokaci rana ta zawali wani lokaci kuma ba ta zawali ba ya ba ita wala yi bilabi ba yau wata shi ta nake son a dan makaranta dan shi ma hadisin amma kusa kwanan kwacin wannan hadisin ne wanda zai ƙara sanya ka ga cewa wala shi kaga yana yi wani ne wasu lokaci ya wannan wani lokaci ya wancan eh ila iya kaji akwai maganar kan wanda ya falala za mu ji insha Allah a sannan shi ne shi da albani ke cewa kar a manta ba sallan da ake cewa wani lokaci mu samu fayi wani lokaci ba za mu samu fayi ba sallan da akwai hudu ba akwai kiran sallah sannan duk inda aka iya ai sallah kuma a wata kila ba za Allah ya karanta sura kaza sura kaza sai munafi kuka sauransu a gama kuma a ce kuma a zasa ba za mu fayi ba haba sai ka san aika da wani ba eh saboda haka shi sa shi sa addini ba ba ka dawa ka kamar mabni mabni al-fadhi ka tsaya kawai wato ka ce kai ka ga ra'ayi ba za ka matsa ba in da kalama da lili kuke yi shike da kaga to ba za ka zama mai ra'ayi da kawo ba amma idan ba da lili kuke yi da za ka abubuwan ka ta gina abubuwa abubuwa da kwancewa ba zai yi abu daidai ba to sai aka nuna amma ibn yasir shi aka nuna amma ibn yasir abubakar abdullahi bin abi shayba shi ma fitar da shi yace haddathana abdurrahman ibn muhammad al-muharibi an isma'il ibn suma'i wancan da ya rawin namu عن بلال العبسي العبسي أن عمارا سوى عمار صلى بالناس الجمعة ياي صلى دمتا ياي صلى الجمعة دمتاني يا مسلمين والناس فريقان mutane suka rabu kashi biyu ba'dhum yaqulu wasu na cewa zalat ash-shams rana tayi zawali ba wa ba'dhum yaqulu wasu na cewa lam tazal kaji kai ba ta tayi ba wani wani zai yi cewa ai wannan wai wai wahabi suka yi ya ba wanda kaga kaga kaga dole zai zama abin ya zama kamar wahayi yara kuma sai ka dinga wannan karnasi haka da yawa in ka ci da wannan wahabi to ya ga zaka da ali in ka ci da ali to zaka da muawiya in ka ci da muawiya zaka da ibnu mas'ud in ka ci da ibnu mas'ud to zaka da abubakar da umar kuma ka hada su boka ka huta da su kawai wannan shine abin da yake wannan isnadin sai isnadi da hasan dai saboda wannan isma'il ibn sumai a tika ne a karan kansa amma dai yana da ra'ayi na hawari kaga ita ai kaga da amma mutu ana yi ana iya yin lokacin hantsi da kuma lokacin dabda zawali ana iya yi tun daga lokacin hantsi har zuwa lokacin dabda zawali duk lokacin ta ne sannan kuma bayan zawali kuma lokacin ta ne shi ba eh bai yanda an yi amma kuma yanda an yi kafin zawalin ai cewa suke yi kamar su imam malik da sauran malamai su cewa suke yi karin ma'aikata sai bayan an gawaji eh sai na ga aiki da zaran ka ce an yi ta kafin zawaji ko lokacin hajjira ta lokacin tsakiya to ai kuma magana ya koma kuma don hada suke da wancan eh a wannan isnadi isnadi hasan saboda shi isma'il ibn isma'il shi amintacce ne a karan kansa kawai wani lokaci malamai suna ɗan zungurinsa ne saboda ra'ayi na kawari da yake da ɗan rika to kaga malamai har wajen mai bid'a akan akan ga mai bid'a da shi ba ƙarya yake ba za ka mai shi'a su ba a karɓar wayoyi nasu da yawa galibi in ce yan shi'a da fara ba ba yan shi'a wanda kawai daga baya wani abubuwa na siyasa yana suka shiga ciki ba a rafahi ba mai zage zagen nan to su saboda su yaji da suke yi sun halatta mai kansu ƙarya shi ko ba kawari da shi ƙaryar ma kafirci ne ta yi kafsirci wanda kaga ai za ka karɓa hadisin fashi yanzu da haka su malaman hadisi suna ba gaskiya suke ne ba za ka iya faɗa abu a shi zato shi wannan ismail da su bai an zan zungure saboda wannan bid'a da ya fada ana ta'ala ya yafe mishi amma kuma mutum ne mai ibada mutum ne mutumin kirki eh saboda aka karba hadisansa a haka malamin sa bilal ibn yahya al-absi shi ma laysa bihi ba'as babu laifi a riwayarsa saboda haka wato wannan isnadi isnadi ne hasan hujayyid to kaga wannan ta fuskan ma'ana yana kama da hadisin hadisin abu rafi da masud ibn malik da ya rawaito daga ala'i shi ma cewa yi ba haya na jidu faya wa haya la najidu shi kuma nan ya ce wannan su fariqani ba'dhum yaqulu zalat ash-shamsu ba'dhum yaqulu lam tazal to kaga idan anan zai iya dauka cewa kusan tasa'uli guda biyu zai iya dauka wato possibility guda biyu idan abinda mutane ke tambaya akan fara sallan ne ba matukar sallah ba inda aka take ba in akan mafarin sallan ne cewa suke cewa an fara sallan ne ta yi zawali kuma da zawali ba to kaga in dai akan fara sallah ne to yau da yana yana maka cewa sallan ita ma an fara sallan ne kafin zawali kenan in dai har har wani fara sallan ne suke cewa zawali ta yi kuma da zawali ba to kaga abin da zai afon abin da zai nuna maka haka shine wai a ai possibility bi muke da shi ko dai ramana wanda suna magana cewa wannan sabani da suke da tambaya da suke da juna suna tambaya ne akan lokacin da aka fara sallah ko lokacin da aka gabata aka idana idan lokacin da aka fara sallah aka bar sallah ne suka yi sabani to ka ga dai wani bangare da sallar da ayyuka ne kafin sabani sannan ta zo ta shiga cikin sabani kuma ina an fahimci magana idan kuma ayyuka ne gama sallah suke magana to ai ma labudda ma ayyuka ne kafin sabani kawai eh so da haka kowane guda biyu in ka dauka shi ba to kaga wannan abin da maka shi dai akwai magana dai kafin sabani ta fa kwanta eh ba yanda aka iya dole dole a hakura eh to wannan shi ne da wannan ne kamar da na faɗa za ka fahimci cewa wato maganar sallar cewa sallar juma'a sallar juma'a tana lokaci da guda biyu kamar yadda malamai irin su Imam Ahmad Isa Ibn Rahman suka hankali suka bididdigi a kuma wannan ba wai shiruri bane ina tunatawa ba shiruri suka yi ba kamar da wasu fuqahul maghariba fuqahul andalus suka faɗa irin su Ibn al-Arabi al-Qadi Iyad Ibn Abd al-Barr da su su Imam Nawawi suka kokarin cewa wato wannan kawai shiruri Imam Ahmad ne kaga ba shiruri yayi ba ya magana shi ne bayan gashi ana rotawa daga manya-manyan malamai manya-manyan sahabbai suna faɗan wannan magana kuma kamar da muka faɗa shi ne ake fita daga kurafa wal arba abu bakar umar usman ali kaga an rubuta daga wajen su sannan ga ibn mas'ud ga muawiya ga ammar in ka ce wa babu wani malami da faɗa ka su waɗannan fa akwai malaman da ba su ba duk wani malami ya yi almajirin waɗannan ne sannan kuma ana rubuta kuma daga abdullahi dan abbas imamu imamu almawardi a cikin kitabul hawi yake dangata mu wani ra'ayi zuwa ga Abdullahi ibn Abbas kaga kuma har ma ake cewa la yu'lamu an sahabati mukhalifu ba san wa daga sahabbai wanda ya saba ce shi bai da ayi sallar juma'a kafin zawal ba ba azumi ba sai Abdullahi ibn Umar da Mu'adh bin Jabal kun kuma kun ga kuma ba a tabbatar da irin wannan isnadin ma kwata sadaka babu hujja sannan kuma Abu ibn Abi Rabah ya yi tafiya da sahabbai amma ya ce sahabbai da dan dama ya ga ya ga Abdullahi dan Abbas ya ga Abdullahi ibn Zubair ya ga Jabir dan Abdullahi da wasu ya ga Aisha da wasu daga cikin sahabbai saboda haka iya ce yace haka ya wanda da suka zo kafin ku suke yi yake ga albasa wa yake magana kafin su sahabbai ke magana wanda ina yana magana Abdullahi dan Abbas sai shi ma almajiran Abdullahi dan Abbas an samu suna da wannan ra'ayi da Aba da Mujahid a cikin tabi'ai wanda shi da ra'ayinsu ana yi sannan kuma watakila ya samu daga ibn zubair ko kuma duka guda biyu ne ma ga suna faɗa wannan magana ibn zubair in za a tana ai shine babban imamin mutanen makka da sahaba da shine abdullahi ibn abbas to amma fa abdullahi ibn zubair ai daga baya ya khalifanci to kuma mutanen makka su suka fi amfana da da ilimin sa a wannan lokaci da wasu abubuwa da ya rika yi musu da sunnoni mutanen makka su suka fi haddace wannan abubuwa saboda haka watakila abdullahi ibn abbas yana magana abin da yake ya gani ne abin da shi ibn zubair yake musu na limanci da sauransu lokacin iri da lokacin juma'a irin irin wannan abin da ya kamata wannan ko kuma ya hada duka guda biyu to wannan abin da ya kamata a gane abin da aka rubuta daga wurin sahabi ba ɗaya ba biyu ba uku ba hudu ba biyar ba kaga wannan lalle abin da ya sa da ka gane shine kaza shi magana ce wanda ke ya shahara magana ce da ta shahara a cikin tsakanin sahabbai ba ka bukatar ka ce wasu ka karanta sauran sahabbai duka ka ji duk sun faɗa wani ijma'i a kai ta shahara muna da abubakar muna da alkhulafa da arba'a guda hudu ga kuma wannan ibn mas'ud biyar ga ammar shida ga ibn abbas bakwai ga muawiya takwas aka ce maka kuma a ga wani wanda ya saba ba san wani wanda ya saba ba ga watakila ma akwai abdullahi bin zubair ila akan abin da muka faɗa da cewa watakila a ba ya yi daga wajensa ne to kaga da magana ta shahara ba kuma ga yi da ya karɓa yi ba wani yaya a wancan garin wani yaya a wancan garin wani yaya a wancan garin ma'awiya a wajen sai a ba a maka ne gani yake hikatowa sannan abdullahi dan musa kufa yayi ana kaga abun a garin wani daban da ba aka yi to kaga wannan ya shahara to abin da malamai suke magana da abin da shahara daga cikin daga wajen sahabbai irin wannan ba a samu wani a cikin su ya taɓa yin wani inkari ba wajen jama'i wa ahlul ilm ba ba jumhur ba jama'i wa ahlul ilm wannan ana ɗaukar shi a matsayin ijma'i ijma ya shiga kansa to da haka duk wanda ya zo ta ba ce ba za a yi ba ko wani abu to ya kamata ya je ya kwanta ta ijma'i tukuna kai yanzu ijma'i mutanen baya ba ijma'i sai dai ijma'i yanzu ba yi wani ijma'i ba sai ji can wani mutu sabai ya kwan kwanta wannan abin da ya faɗa kuma wannan shi ne ra'ayin hata maliku cewa in za ka kawo sahabbai sun faɗi magana ɗaya biyu uku irin wannan ya shahara kenan to maliku baya daga kai ya kalla wani maka wata magana kuma sai dai ijma'i ne a wajensa wannan in kaje kare muqaddima fi usul fiqh na Abu Hassan Ali ibn Umar ibn ibn al-Qassar al-Baghdadi al-Maliki ban maliki ne wannan zaka ga cewa qala ibn al-Qassar to shi ne yake kai cewa cewa wannan wajen Imam Malik wannan ijma'i ne yace da annahu indahu jarin majal ijma' shafi 258 yace saboda wani imam malik irin wannan abin da ya shahara da abin sun karba ta wajen sa ijma'i wannan kuma abin shi da yana da sun malamai duka wannan ijma'i ne a wajen sa a wajen su to in kuma aka ce waɗannan sahabbai wataƙila kawai wasu abubuwa suke ɗaiɗaiku kaga wannan magana cewa wani abubuwa ne kawai suke zuwa a karan kansu bai taso ba to in ma kuma aka ce wannan abin a ijtihadin su ne wanda kuma bai ce ijtihadi bane a to rashin sanin wani wanda yake saba musu akan haka to kaga wannan shi ma wajen malamai ana gabatar da shi akan kiyasi ana kuma yin fassara da shi saboda abin da za mu yi amfani da wannan a tare wajen mu fassara hadisan juma'a cewa ana yi kafin zawani ko da ko bayan zawani wannan ana yi wannan duka ko kai wani hanya aka biyo to wannan babu wani abin da zai ture wannan sun wannan sunna ne sannan a cikin kaji aka bayyana cewa akwai wannan shi ne magana mujahid ibn jabr wannan shi ne magana afa wannan duk sun zo kafin su imamu ahmad babu kida sai na magana ce ba wa wani fatari sannan kuma bayan shi ma ba haɓar da wasu malamai sun ta bibiyan waɗannan fatawoyi suna karɓa hannu biyu ba wai ba ba shi da ya faɗa ɓangaren an ƙi an ba sa wani malami da ƙara faɗa ba imamu muhammad ibn ali shaukani min al-awqar wannan shi ne fatawarsa shekha nasir al-albani wannan shi ne fatawarsa a cikin littafinsa da yayi al-ajwabit al-ajwabatul nafi'a da yayi yace wannan babu wani abu da ke nuna ba za a yi wannan abubuwan da sauran jumhur suke faɗa ba shi al-shaukani na cewa ma wannan ma ai maballi ne jumhur suka yi ga su nan ba za a kawai haka ku dinga bangarewa haka babu dalili bangarewa kuma na wato kawai cikukuye a cikukuye a wurgar kawai yace wannan ai babu babu hujja a kansa sannan wannan kuma shi ne ra'ayin al-itiyobi wannan babban malami malamin hadisi wanda kwanakin ɗan shekarun nan za su biyu shekara biyu ba muka ban kwana da shi ya daga cikin malamai ɗan baya baya da da aka kira ya kakwarai daga sauran rasuwarsu saboda ilimi da ubangiji ya zuɗe su na addini a ƙasar ethiopia ne da ƙasar ethiopia ya koma can saudiya ya zauna wannan shi ne ra'ayin ya faɗa a cikin ta masa guda biyu da kai da kuma da sharhi mutaba da yamma annasai sannan kuma shi ne sharhin abin da ya faɗa a cikin sharhin da yake ma sai da musulun alba'arun bin fajjaj sunan tafin kenan a da ta kusan shayi da ake da ake da shi na sai da musulun shi da alminhaj na imamun nawawi to amma da wannan malamin zuciyar hinsa to kwata kwata ba taba samun wani da aka da aka taba yi masa yi musulun bane yanzu to fili aka gani irin wannan sharhi ko wani imamun nawawi sai dai shiga ciki kawai ya tsandu abinsa babban malami to wanda shiga gari ya tashi ne akan akan wata tarbiyya na hanafawa albani shi ma tashi ne tarbiyya na hanafawa ta ba albani mukaddara shi da ba an riga san shi ba ya riga ya cire rigar ta kalilanci amma shi wannan malami ya tashi ne akan tarbiyya na hanafawa amma kaga duk da haka da ya gaya dalili ya bayyana musu cewa a to babu dalili da zai zai sa ba a yi sallar juma'a kafin zawad ba babu a cikin tafarsa guda biyu zakhiyatul uqba shar'u sunan al-mushtaba na an-nasa'i da kuma al-bahr al-mufid al-tajjaj sannan kuma wannan shi ne ra'ayi na malamin malami salih ibn salih ibn abdullahi sahur da ya wallafa littafi akan kacokan kan wannan matsala ya ce to babu dalilin da zai sa a ce ba za a yi sallan juma'a babu dalilin da zai sa a ce ba za a yi sallan juma'a kafin zawal ba muna magana cewa wannan shi ne magana na salih ibn salih ibn abdullahi sahur ya yi littafi akan hukumu salatul juma'ati qabla zawal ya yi littafi ka shukan kan wannan kuma ya rajahi cewa babu dalilin da zai ce ba za a yi ba za a ce ba za a yi sallar juma'a kafin zawal ba saboda wannan magana ce wacce take magana ce abin lura bai kamata a tsangwami wani wanda ya ce shi ya ji ya gani ba ko da kai baka da wannan ra'ayin to shikenan sai ka bari Allah ne bai fahimta da kai ba amma wanda ya fahimta ga huduji ya za ka yi da wannan waɗannan huduji masu yawa ba za ka iya tunkuɗe shi ba kuma bala wannan magana ma shine gaskiyar da yake wajibi sai an bi saboda wannan shine abin da sunna ta tabbatar saboda haka duk wanda ya saba akan wannan to baya saba wasa baya cike da wannan sunna din cewa ana iya yin sallar juma'a kafin zawali kuma wannan shine ra'ayin harabila ma kusan baki da suna bin malamin su imamu ahmad ibn hanbal da sauransu saboda haka wannan shine a ƙarshen watakila abin da zamu faɗa kan sai dai masu masa'in da suke da alaka da sallar juma'a kafin zawali abin da za mu yi magana yanzu shine to yanzu a cikin waɗannan lokuta guda biyu wanne falala wanne ne idan na yi a ya fi falala ko ko duka guda biyu suna da falalansu wasu daga cikin malamai sun zaɓi cewa lokacin da ya falala shine lokacin bayan zawaji lokacin bayan zawaji a shi ya falala suka ce kawai hal a wato lokacin kafin zawali wannan yana nuna waqtul jawaz ne kawai lokacin halacci lokacin halacci na e za a iya yi kaga lokacin halacci ba kaga kawai kusan ma kamar sun sallame ta ba suna ba halacci kaga wannan kaga ba abin yayi tsanani kwarai da gaske ka ce lokacin halacci kaga ba kaga ya zama kawai ko kai ko ka kai amma lokacin ta kaga lokacin na falalla kuma lokacin mustahabbanci haka suka faɗa suka ce saboda ijma'in malamai duka sun yi ijma'i akan cewa lokacin wajabcin sallan juma'a shine bayan zawani amma kafin nan zaka iya kwanciyan ka abinka zaka iya kwanciyan ka abinka ba sai ka fita ba sannan kuma suka ce saboda fita daga sabanin malamai to kaga ka yi shi lokacin bayan zawani shi aka fi so su waɗannan malaman su an a tasu ne su a daina yin sallan juma'a kafin zaman din saboda wancan lokacin a falala kuma inda ya falala kuma yanzu saboda fita daga sabanin malamai malamai sun sabani su karke wannan kawai kamar wancan duk da suna cewa akwai wancan din yanzu akwai na farkon akwai eh wata ila an fahimci zama da magana da ɗan bambanci da abin da zan zo in faɗa nan gaba eh a to kaga gaskiya wannan magana da suka faɗa akwai abin dubawa ku ce kawai jawazi ne halacci wani akwai abin dubawa ba suna ba ba suna maza da ko dai ya koya kai ta ba magana jawazi bane magana ce akwai lada illa iyaka ne a ce wani ya kamata a bi eh amma kar a ce wai sunna ce a ce ba a kabar ba wannan sunna dai ai dukan shari'a ce to kada wancan shari'a mana ta falala kabar wancan su haka sai su ayi eh kamar yadda wanda za ka shi shi muke ji suna faɗi suna kula da alsafan su Imam Ahmad shi ya zaɓi cewa a yi sallar juma'a bayan zawali ta fi falala amma ba in wannan hujjar su wanda ya faɗa ba shi shi abin da yake faɗa ce saboda shine galibin aikin magabata kuma shine galibin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bazala kuma ba zai zaba abin da ya fi ya fi zama galibin aikinsa ba sai abin da ke falala eh tare da haka kuma wancan an bata kuma wata ma in an yi ta kuma su ma sunna akai da irin nata ladan ba wai halal ne kadai ba kawai kamar da su suke faɗa abin da kuma zai nuna maka wannan kasha shine daidai wannan cewa lokacin juma'a bayan zawal ta fi falala ya ita fi kamata a fi nake magana ba wai in ai wata sunan a ce wai ladana bai kai wani ladana wanda ya sallaci ba kafin zawal ba ba wannan magana nake ba wannan irin wanda mutaakhirun suka yi a'a dan su cewa so suke su ce ba wanda ya yi shi bayan bayan zawali ya fi kalada saboda ai sun shi lokacin istihbabi da sauransu wanda ba shi lokacin magana Imam Ahmad ba shi Imam Ahmad na eh abin da yake magana kar ya abin da shi Imam Ahmad ke magana da sauran makabata wancan idan kai kai sunna amma mazala ya kuwa kana kan wannan din sau da idan zai zama kar ya zama wato shi wancan aiki na kafin zuwa da yarin jaye wannan idan yau kudan yi kudan jima kuna yi wancan wata za a iya canja ba an ku canza ku yi sunna an fahimci abin da din kamar zaro daga cikin wato sigogi ne na na bin manzo Allah Allah ka samu kai wanda bazala bi a ce to wannan ya falala kamar sigogin mutarin sa a ce to wannan ya falala amma idan kai wannan shi ma dai yana yi yawa to wannan shi ake sa a gane amma ba a ce wanda kawai tawasa ne ba cewa tawasa wannan akwai abin nan to magana da ya fi gaci kam shine magana cewa sallar juma'a bayan zabadi abin da ya fi kamata ya zama yana wa kana shine bayan zabadi wannan shi ya fara abin da zai maka haka daga ciki akwai hadisi da yake ake rubutowa a darab ne rubuto shi ta hanyar al-mughira ibn abdurrahman al-makhzumi al-qurashi daga malik ibn anas ma malik na rubutowa daga imam az-zuhri yana rawatar daga ibn shihab az-zuhri daga ubaidillah ibn abdullah ibn utba daga abdullah ibn abbas cewa manzon Allah farkon lokacin da yima mutane izini su sallar juma'a kafin ma yi a hijira ne shi bai iya yi a maka ba saboda haka sai ya rubuta wa gwamnan sa da ke madina a lokacin musab ibn umair cewa fa in malan nahar wa an shatrihi inda zawali idan wato rana ta yi zawali min yamul juma'a da ranar juma'a fataqarrabu ila Allah bi rak'atayn ku je ku nisan ku je ku kusanci kusanta kanku da Allah ta'ala ta hanyar yin raka'a guda biyu kaga juma'a kenan sai haka wasu malamai kicewa Musa ibn Umar shine farkon wanda ya fara yin mutane sallan juma'a da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan magana kai ya ce fa in malan nahar wa an shatrihi inda zawali kaga wannan shine asalin umarin da yayi eh wannan shine asali umarin da asali magana kuma ai tabba kafin zawali to wannan daga baya ne ta bujuro sai sai da dauka kawai ce manzo Allah ya rinna wa sunnonin sa guda biyu amma dai wancan din shi ya kamata ya zama ya fi shine wanda ke da asali wanda sanadi sanadin sa jayyin ne al-mughira al-makhzumi malami ne kusan su suka gaji ilimin imam malik bayan babu shi amma jiya su suka cigaba da yin fatawa to kaga abin da aka aka taba yi a farko kaga shi ya fitance ta zama shine azima din shine wato abin da za a fa karfafan sa sannan kuma in ka kace in kace dabburin nusus din shari'a zai bayyana maka wato a fili cewa abin da ya fushi wakana ake sahabban su kansu ma muhammad masu yin masalan juma'a bayan zawali shine suna yin ta ne kafin zawali so suna yin ta ne bayan zawali ai za ku tuna hadisin abdullahi dan mas'ud da ya sanar sai ce inna ma khashitu alaikum alharra naji naji muku tsoron zafin rana ne kaga yana yi sai ya zo ya ya bada hanzari eh ya bada dalili wannan yana nuna ce baka cewa abin da ya fi wakana aikin sa shi ma shine wato bayan zawali kuma wannan abin da ya ƙasa ka baka fahimci haka kusan almajirai mabota ilimi da suka rayu a wannan akufa din ba har bayan aliyu ya je to mabota ilimi kusan duk fatawarsu shine sun fi zaben a yi ta bayan zawani wanda ke na cewa kuma fa fikin su fikin ne na aliyu da kuma ibn mas'ud kaga abin da ya fi wakana ake waɗannan sahabbai shine suna yin shi ne bayan zawani wannan ya daga cikin abin da malami suka suka abin haka haka zalika mutanen sham da suke wato wajen ma'awiya abin da ya fi shahara a malaman su shine suna batawa ne a yi ta bayan zawali kaga ma'awiya kaga ba kowace kenan yake yin wannan abai wannan kaga baka bukatar isnadi saboda malamai ne da yawa kowa da kowa ya faɗi cewa ga zaɓin sa to kuma galibi ka san malamai wato fatawoyin malamai yana tare da asalin malaman su suka fara zuwa wajen eh yana tare da wannan abin din saboda haka in ka hada ire-iren wannan dalilai abin da zai sa kawai zaka fahimta kawai sannan juma'a kafin zawali in ka kwatanta ta da wanda ake bayan zawali to ita ce ta fara baka kafin zawali to amma wanzu wannan abin yana nuna cewa wato wanda ya yi bayan zawali baya nuna wai shi ma wanda ya yi kafin zawali ko bayan zawali wanda ya yi bayan zawali ya fi wanda ya yi kafin zawali lada ba haka ake magana ba kamar da wani wasu ke tsammanin haka wannan kawai abin da ke nuna maka shine sallar juma'a kafin zawali ana yin ta saboda dalili guda biyu dalilin farko shine in akwai haraj akwai wani wani matsatsi da zai sa mutane za su matsu watakila ana wani rigima ake ta sa ran kana wani rigima a lokacin watakila ana zafin rana ko haraji dai kawasan kawo zafin rana kada ya kai zama an wato an wato kuntace abin haraji in akwai wani dalili da zai sanya wato a yi sallar juma'a a gaggauto da ita a lokacin to ya halatta kaga shi da abinda Abdullahi dan Musa yake cewa inna ma adiltu bikum khashyatal harbi wannan kaga mun dauki akarin Abdullahi dan Musa kenan sannan kuma ya halatta kuma wani lokaci saboda kar mata sunna wani lokaci haka nan kawai ne mai ce to yau wannan sati za mu yi sallar juma'a ne bayan zawal ai kafin zawal ahyanan wani lokaci ya halatta wannan kuma idan aka yi ayi sunna saboda me saboda kar a kashe sunna sannan kuma wato kar ya zama sai dai kai ya zama kar sallar ta zama tarin jayi kuma sallar juma'a kafin zawal amma dai wani lokaci ya kamata a rika yi kar a mata sunna din kar kuma abarta kar kuma wani zo yana rigima da ita sunna manzo Allah ba a barta baki daya duk wanda kuma ya zama yana aiki yau ya wancan gobe ya wannan a sunan manzo Allah to shi ya fi zama kamalalle akan wanda ya rike sunna guda daya kawai shi shi daya zai yi abin sa wannan me yasa muka fahimta ka shine asarin Ali ibn Abi Talib da asarin Ammar bin Yasir cewa wani lokaci ana ida da sallar sai zawali wani lokaci bata zawali ba kaga ai ba a faɗi cewa saboda zafara ne ba kawai wani lokaci wani lokaci sai aka dalili guda biyu yake sa a yi sallar juma'a kafin zawal wani lokaci saboda tana mutane sunna sai a yi shi kada ka amata sunna ne wannan sunna ce ta manzon Allah a rika yi wani lokaci a hayanan wa hayana wani lokaci kuma musamman in akwai dalili to kuma wannan ya ga ƙara karfafa cewa a bar abin nan kamar da mana faɗa wata sati kaga sai a daina raba mana in rana ta rana sai a daina raba mana fiye wata alhaji alhazai masu siyan sun huta rana sai a zo ka zo ita a yi sallar juma'a faran faran mu koma gida abun wannan yayi babu matsala akan wannan insha Allah eh ya kawai daga wata asinar kwarai da gaske ai kamar yadda abba ya faɗa eh kan wasu sarasa kan wasu sarasa musamman kuma idan inda zamu yi kawai kusan daukacin mu ne kusan auri daya ko kuma akwai dalilin yi ai dalilai suna da yawa uzuri na da yawa in yanzu kace kace kar ai wani uzuri zai sa kai ne baka san uzurin ba kamar ne sa wata uzurin zai so wanda kuma da yawa ko a sauriya shekarun ba can an samu wani lokaci an yi irin wannan aka yi su da ma aka ana bila ne ba wani abin nan saboda haka wannan babu matsala akan wannan shine abin da gyaran da ya kamata wato mu fahimta cewa ana yi za a iya yin sallar juma'a da zawal wani lokaci ko da ba an zaba lokaci ne kan saura ko to sosai sura da muke rubu to kama iya shiga abinda ya rage watakila za mu yi magana akwai matsari guda uku insha Allah daga shi ko sai mu ci gaba da karatu eh ina karan go sati mai zuwa ma dai har ba karatu za mu ci gaba dan wannan masalolin kusan sun kare in dai ba a tambaya ba matsalar farko shine wanda sallan juma'a yayi sallan juma'a da hantsi ya halarta shi ya halarta sallan juma'a ne da hantsi da ya halarta kusan abu da muka rinjayar mu a wancan lokaci idan baka samu za ka sallan azhar to akwai yanzu idan baka samu sallan juma'a ba amma ka halarta wani inda ake yin da hantsin ne sai ka zamu su kawai sallan tahiyya ka shiga tahiyya abin ka to idan ka tashi raka hudu za ka shiyo ko biyu as-sahur shine ya kawo wannan matsalar to sai rinjayar da wani abin da wato zai zama wato ba ko kwarai daga sina na kusa da shi ba wani abin dubawa ne da shi ba wani abin dubawa yanzu da abin da magana cewa shi ya riga zo sallaci ya riga ya riga gari da ya zo ya samu tahiya kaga ya da lada na hudu na halartowa da yi bai samu juma'a ba shi sahu yana shi saboda yana da ra'ayin cewa ba shi da ka abi ko za a abin nan duk da shi ma ya faɗi cewa to in akwai masallaci ka sallaci ba ka je wani masallacin amma dai in ma bai je ba to wannan matsalar insha Allah dai ya kamata a yi magana akan ta saboda tana da alaka da wannan matsalar wani zai ce to yanzu in kun ce za ka to me fatawan ku akan wannan kaza kaza kaza sai mu ji me aka faɗa na yi ta kokari in ga daga cikin malamai dan kar in kawo abu ijtihadi na ni ba to sai ne sa a kawai ina zuwa cikin littafi na al-mughni na ibnu qudama sai da samu gashi ya kawo wannan matsalar insha Allah zan zo in karanta mana ita banda wannan sai kuma lokacin karshen lokacin sallar juma'a akwai sabai na malamai wani ce ƙarshen lokacin muktarar azahar wani ce a ƙarshen wato da asar wato da zan yi raka daya kamar su ma malik ne zan yi raka daya sarara ta fadi to na samu juma'a ko da raka daya nayi ta ne bayan magariba wannan shi ma insha Allah shine abin da ya mana saura sai kuma na uku shi wannan gyara ne akwai abin da na taba na jayar a farkon katun mu gan ƙarshen sa'an nan ta ƙarshe na juma'a muka ce da la'asar to da la'asar din ne muna nan akan wani ra'ayi saboda hadisai da suke da shi da suka zo akan haka bayan la'asar bayan la'asar bayan la'asar muna da la'asar na ce ko bayan la'asar ka san mun kawo cewa babu wani hadisi kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fayyace wannan saboda haka akwai hadisi da aka samu daga sai a cikin sahih muslim da yake nuna cewa lokacin da liman ya zauna hudu ba tsakanin zaman shi gurba har lokacin da za a idan da sallah wata ce wannan lokaci wani hadisi akwai magana a kansa ta fuskan tabbata ba magana ce ta manzala ba abin da fi inganci ba a ci sayi musulun hadisi yake amma malamai sun illanta shi za mu yi magana kan wannan banda wannan sai hadisin da na ce na kawo na abdullahi bin salam na ce wannan ra'ayi na abdullahi bin salam to kawai ana na kuma ilimi ilimi sai na sami hadisi a shi ya inganta marfu'an da na bi ra'ayi ibn abdul barri ibn abdul barri yana cewa wannan fatawa ce ta abu salama ibn abdurrahman ibn auf ya idraji yayi hadisin da ke nuna cewa manzo ya hadisin jabir ya ce ya ce karshen salar al'asar to da da bar ayin ibn abdul bar na cewa bai inganta ba to amma dai gaskiya da na take duba sai na ga inganta akwai ruwaya ta sunan ibn majah akwai ruwaya a cikin wato kitabu al-jum'ati wa fadluhu na al-marwazi akwai ruwaya kuma a cikin musnad imam muhammad wato kuma riwaya ne sai inganta wannan su ne abin da suka bada saura sannan kuma insha Allah za mu ci gaba da wannan hadisi guda ɗaya da zai yi mana wannan babi na ji abin da sai mu tsaya nan ko abin da makanta daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana wannan shine dai abin da za mu faɗa ƙarshe lamari in mu da tambaya sai mu sai mu ji in babu tambaya kuma sai mu alaikum salam na'am
wanda za su da samu da a cikin sallah juma'a da kuma da ya zo yana yana kuɗi an ɗauko daga ku da sallah farko kuna yi bane haka a da sallah yana tafiya an gama su sai aka zauna kaga rashin ma wani ya zai a gaskiya ba bayan an yi sallama ya ya an an saba shi ne ka zai haka kamar a wannan lokacin raka'a nawa zai yi? biyun zai yi ko hudu Eh, ma- malamai da suke da sabani wannan Eh, imamu abu hanifa da wasu daga cikin malamai suna ganin biyu kawai zai yi amma da ra'ayi ra'ayi ne mai rauni a idan mutum bai sami sallan juma'a ba bai samu ruku'i ba shine bai samu sallan juma'a ba Eh.
a raka'a ita ce ruku'i eh Eh, to idan bai samu ba to wannan abin da ijma'i sahabbai ya nuna an samu ruwaya daga sahabbai ba kuma san wani wanda ya saba ba dan haka shi ma na kawo ishtihadi baya shiga ciki suka ce in dai baka samu ba baka samu ruku'in nan ba to za ka kawo tarka a wurin ne reras ta juye ta zama azhar cewa a wannan lokacin in yana tunanin da samun jam'i na cikin juma'a a wani masallacin eh zai yi eh, wannan ra'ayinsa ne in ya da ganin amma amma amma ta- in ya riga ya halarta wani masallaci ya kuma sa- ga ya riga ya shiga ciki ya da ya ya da ladan hudu ya biyo juma'a ya da ladan halarto- halarta da yi a ce biyu ne an yi akwai ajarar fuzur ya riga ya shiga tahiyya wata bai saura wanda ya samu ba ya yi sallarsa kawai ni dai ni ne gaskiya ba walali sai na je wani sallaci ba zan zan kawo zahaɗi na ya da kawar ka hudu sa da kawo hudu sa duka kuma a lokacin sulukun sallan asar bai ba a wani sa to ai shi ne lokacin ramin tattauna ne wace wani sallar kusa sallar lokacin sallar azhar bai ba wace kawo zawal a a- za ta biya ta zama nafila Eh, ka je wata ce da muka ɗan tattauna eh da yin kafin zawali za ta biya ta zama nafila sannan kuma shi Eh, ya bi a tsammanin zai samu raka'a daya a sai raka'an karshe ya samu a ya samu to ya samu ajar ya samu ladan halar ya samu ya samu ladan ya samu ladan halartar sallan sallan juma'a amma bai samu rakoyin sallan juma'a ba to idan ya tashi wannan ta juye ta zama nafila wannan shi ne rajin da zamu mashi sahur al'allama sahur da ya tashi sai ya ce shi raka abin ba amma wannan ba ba ra'ayi ne da jide ba amma ba ai abu da yake cewa shine zawali bai yi ba ba zai a ba zai azhar ba na ba zai azhar ba daga da za ta juye ta zama nafila ne a wajen sa shi eh sai ta zama sallan duha ko abin da ya kama da wannan zawali ya yi sana sai ya zaɓe dole zai azahar a za a tana lokaci idan ba wani idan ba wani lokaci kusa Eh.
zai bayan zawali Eh, zai iya zama ya zama ne in ma ya je can za mu gani za mu zo mu magana ba san mu abin nan Eh, in ma ya je shin dole sai ya kaɗe ya je ya je wannan ba ba dole bane na'am so da ya riga ya je wani masallaci shi already to na ga kuma da aikata Eh.
yana cikin ma abin da za ka kana ce abin da za mu tattauna wani sati insha Allah eh ai na ba ta kana magana kafin zawali ne an kafin zawali ne ai magana azahar ta kawo azahar zai ta ne kafin lokaci ai ba zai yi ba Eh, sai dai mai nafila ko abin da ya kama da wannan wannan magana ce ta ibnu qudama al-maqdisi insha Allah za mu ƙara maimaitawa za ku mu yi ma al-allama sahur raddi shi kuma da ya rinja cewa ma a rika abin wannan ba mu da juma'a da yawa kuma wanda ya nuna cewa sallar juma'a bayan zawali ta yi mutum kafin zawali ina ba ka ji ba eh da eh eh, mun mun faɗa wannan ai mun faɗa wannan mu abin da muke cewa shi ne dai shi ne dai bai halatta ba kwata kwata a ce a ba a bar sunan amanta ta falala ce amma Eh, bai halatta a barta ba baki da eh kuma wanda ya ba kafin zawali bai fi ah, wanda ya bayan zawali bai fi wanda ya yi kafin zawali lada ba na ba ba magana ake ba a wurin samun irin wannan amma an ce ka amma dai kwallon kwallon shi ne ta fuskar cewa ita ce shahararriya na an gane na ita ce ta fi ta fi zama wato abin da ya fi kamata a rika a fi yi amma kuma bai halatta shi zama wannan aikin a bata baki ɗaya ba amalin bis sunna ya kamata a a raba kai ko da ya kamata a dabbaka ya kamata a dabbaka wasu lokuta musamman in akwai dalilin yin shi kaga abinda abinda sahabbai da suka yi sahabbai wurin guda tara har takwas duka sun yi sun yi wannan abin ko sai a ce kuma kawai a jawaz ne kawai halacci na ai jawaz halacci abin yayi kadan mala in dai suna yin kaga suna ce nasu da maza Allah ya santa musu yana magana cewa kar mutum ya dauka cewa wanda ya bayan zawali Eh.
ya fi lada akan wanda ya kafin zawali eh to kuma ba ana zancen wanda ne bayan da zai bayan da zai kuma fadala to menene a ba ai falla shi ne kike ka falla ba falla ne lada ba bai ta kafi ne ewa falla ne na cewa me yafi kamata a- a- gari ta firkewa ka- gari ya firkewa masu yin sallah a gari me yafi kamata su firkewa shi da ake magana wannan da cikin da ne idan ka shi ne kawai magana ila ka fahimci dafta ya fahimci magana yawa shi kuma yanzu kamar kamar sallah wutiri wutiri ai kamar mun kawo sigogi da yawa eh to amma akwai wanda kuma shi mazalabi suka yi ba shine guda ɗayan nan guda ɗaya ita guda ɗaya kawai falle ɗaya amma haka ma'auya na yi kuma sunnan mazalabi ta nuna ana iya yi din to dan wani ya ji yayi kuma zaka ce wai shi wanda yayi wacce sai dai ka ce da rako'in sa amma ba zaka ce bai wuturi ba to kuma shi ba haka zalika wanda ya tashi wanda ya zo yayi sallar juma'a kafin zawal ba ana magana wai ta fuskar lada shi wancan ya fi shi lada ne ba ba magana ake ba shi magana ake ba kamar akwai wanda ya faɗa wannan magana amma magana ne mai rauni saboda dukkan su biyun sunna ne yanzu kamar ni da na tashi ne wani zikirin da ba irin naka ba a ruku'i kai kuma kai ruku'i kai zikirin da ba irin nawa ba ba za ka ce naka yafi nawa falalla ba sai dai abin da za a ce shine ga wasu zikirai da manzala ya su ya aka samu ya fi sadaka in za a tabbatar da mutane a kai to su ya kamata a mai da abu ba da muhimmanci wannan kuma shi ma da bai harta ma a yaƙi da shi ba to waɗannan su ne yadda ake mu'amala da sunnoni da suka zo mabambanta eh halatta kaɗai wannan ta ga magana ce ta magana ce ta masu man da ba su a yi wai bai san a yi ne amma kuma sai ya ce jawaz kawai jawaz wannan jawaz a ci suna mazala ba cika samun jawaz ba ai inda suna ci sunanci to akwai lada dole akwai istihbabi amma jawaz shine wani kankana maka ci dan wasu kankana maka ci shinkafa a ta jawaz ne wannan zai abin nan ba wasu lillahi ma'ana nabina muhammad na da manzan Allah da sahabbai sun fi yi bayan zawadi amma kuma ne suna sun kuma rika yin kuma kafin zawadi ba ko da dalili ko babu dalili suna yi eh dunan aka yi aiki da su duka biyu bi an yi sunna assalamu alaikum warahmatullahi